الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين نعم تابع ما لن يكي تيوى فقرة تتقوس bayan ya ce sun masami'tu jama'atan min ashabina la ahfazu asma'ahum yadhkuruna anhu radiyallahu an annahu kana yaqulu man qala lafzi bil qur'ani makhluqun fa huwa jahmi wa man qala ghayra makhluqin fa huwa wa man qala ghayru makhluqin fa huwa mubtadi' tumun da yace lafazina da alqur'ani halitta ne to wannan ba jahame ne mun ji jaham ibnu safwan shi ake jingina ma aqida ta jahamiya masu ƙaryata sifofin Allah ta'ala daga cikin manya-manyan bata da bid'ar da suke da ita suna cewa alƙur'ani halitta ne ba maganar Allah innan kaga ƙaryata Allah da manzansa to sai yake cewa al-Imam Ahmad yace duk mutumin da yace lafazina da alƙur'ani halitta ne sai ce wannan mutumi ba jahami ne amma wa man qala ghayru makhluqin fa huwa mubtadi wanda yace lafazina da qur'ani ba halitta bane to shi kuma dan bid'a ne ina abinda zaka ce kace alqur'anu kalamullah kai shiru kawai ghayru makhluq qur'ani maganar Allah ne ba halitta bane in wani yace ma hadda wanda aka karanta ko aka rubuta kace eh duka maganar Allah ne amma kakka ce qur'ani maganar Allah ne amma karatun da nake ma qur'ani ba maganar Allah bane a'a ko ƙur'ani maganar Allah ne karatun da nake ma alƙur'ani ba halitta ba ne a duka magabata ba su faɗuwa wannan tafasil ɗin bai tabbata kawai ka tsaya kan alƙur'anu kalamullah kai shiru mala ya ce kala muhammadu ibn jarir muhammadu ibn jarir ne tabari ya ce wala qawla fi dhalika indana yajuzu an naqulahu ghayra qawlihi babu wata magana a gurinmu a wannan matsala wadda ya halatta mu faɗa in ba maganar al'imamu ahmad ba idlam ya kulla na fihi imamun na atanmu bihi siwahu ya ce domin a wannan kadiyya a wannan matsala ba mu da wani jagora da muke koyi da shi sama da al'imamu ahmad ya zamanto shi ne wani furkan wani ma'auni da abin da yake bambanta tsakanin waye a sunna waye ɗan bid'a mai koyi da al'imamu ahmad a wannan lokaci ana lissafa shi cikin ahalusun mai fada da al'imamu ahmad ana lissafa shi cikin yan bidi'a shi yasa ake ce mai imamu ahalisunnati wal jama'a to shine al'imamu tabari ya ce ba mu da wanda za mu koyi da shi a cikin haka in ba shi ba yake cewa wa fihi al-kifayatu wal muqni' a cikin abinda imamu ahmad ya faɗa akwai abin da zai wadatar kuma ya gamsar wa huwa al-imamul muttaba'u shine shugaban da ake bi rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu alaihi hadhihi alfaz muhammad ibn jarir allati naqaltuha nafsaha ila ma ha huna min kitab al-i'tiqad alladhi sannafa wace wannan shine maganar da ibn jarir ya rubuta a cikin littafin shi yace tun daga can zuwa nan na nakalto daga littafin nasa qultu وهو أعني محمد بن جرير شي ابن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه a wannan bayanin da ya yi a wannan littafin ya kore makan shi duk abin da aka tuhumce shi da shi aka jingina mishi wa kuzifa bihi da abin da aka yi mai na kazafi min udulin an sabili sunnati cewa wai ya karkace matafarkin sunna dan ka karanta sarihu sunna za ga ya kulla babi na musamman akan martani ga wanda suka mai sharrin domin amma sharrin cewa kai dan bid'a ne yafi kowane sharri muni a ce kai dan bid'a ne ba karamin sharri ba daka an an tuhume shi da aqida ta khalqul qur'an an tuhume shi da qadariyanci an tuhume daka sai ya zauna ya rubuta littafi cewa shi ga aqida shekul islam ma da aka tuhume shi aka mai sharri sai ta rubutu na rasail akan ga aqida shi ya rubuta aqida ta wasiqiyya wasu ma suka ce har yayi lamiya duk da wasu sun ce bata tabbata zuwa gare shi da sauran abubuwan da aka tuhume shi mutanen gari kaza sai ya ce to bari dan ku bani lokaci daga azhar zuwa la'asar sai rubuta musu ga aqidar shi a kwakwafi a yada mawa al'umma to da masharanta sun ta mai sharri kala su ibnu hajar al-haytami ba al-haytami ba akwai ibn hajar al-haythami akwai ibn hajar al-asqalani akwai al-asqalani akwai al-haythami to shi al-haythami din dukkan su kuma ɗan mazhabar shafi'iyya wadi sunan su daya to shi yayi mawa al-imam ibn taymiya sharri cewa ai ya kamanta nuzul na Allah ta'ala da nuzul din shi daga saman minbar cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir Allah yana saukowa zuwa saman duniya wai sai al-Imam Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam sai ya sauko daga kan minbari sai ya ce irin yanda na sauko daga minbarin subhanallah sai mai sharri kaga in kana so ka gane shin ya tabbata ko bai ka kalli me ya faɗa cikin littattafan shi nan ne zai wanke kanshi me ɗaliban shi suka faɗa a kan shi har ma littafi aka yi na yi shi alhaitami raddi kamar yadda al'alusi ya rubuta jala'ul ainain fi muhakamatul ahmadai haka lamarin yake tafiya to daka tuhumar da aka yi ma at-tabari bata tabbata ba daka cikin wannan bayanin da yayi ya wanke kan shi daga wannan zargin aw mailin ila shay'in min al-bid'a ko cewa ai ya karkata zuwa ga wata bid'a wallazi hakahu an ahmad radiyallahu anhu wa arda أن اللفظية جهمية فصحيح فصحيح عنه يا تبت أحمد يا فدهك وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن شي جهم ابن صفوان لشي دمبيان شي sun sarraha qarara suka ce qur'ani halitta ne wallazina qalu bil lafzi tadarraju bihi ila al qawli bi khalqi al qur'an wanda suka ce lafazina da qur'ani halitta ne wato neman su shiga a hankali zuwa ga waccan aqidan kaɗan-kaɗan bitadarruj su ma can za su kai wa khafu ahlus sunnati fi dhalika zaman amma sun ji tsoron ahlus sunna ne a wancan lokacin min at-tasrih bi khalqi al-qur'ani dan kar su faɗa ƙarara cewa qur'ani halitta ne ahlus sunna su yi musu ruwan rudud da martani fa adrajuhu fi hadha al-qawl fi dhillabs ya suka shigar da magana cikin wannan zancen wanda yake da rudani لئلا يعدوا في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا dan ka lissafa su cikin mabiya jahan masu fatar da mutane fa zakaru hadha al-lafz sai suka ambaci wannan lafazi wa aradu bihi anna al-qur'ana bi lafdina makhluqun amma suna nufin qur'ani yanda sanda muke karanta shi to halitta falidhalika sammahum ahmad rahimahullahu jahmiya kaga Ahmad ya kira su jahamawa tunda kannan jahamawan وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية لأن هكيتو لغا الإمام أحمد كما يندي يكي تكين السنة تنشى عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله سوى اللفظية واندسكي سوى لفظي بالقرآن مخلوق سنف شر ده هدري أكام واندسكي القرآن مخلوق سو دس وانا ذاك بجي سدام سو وانا ذا سساما روحاني ذا سساما شبهة وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع فإنما أراد به أن السلف الصالحين من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه أمن يبيان أبن دأكت أحمد يا فدا وند يتي لفظي بالقرآن غير مخلوق فقند يتي لفظي بالقرآن مخلوق شي جهميني فتتيني وند halakakke ne kafiri amma wanda ya ce ghairu makhluq din to shi dan bid'a ne saboda salaf ba su faɗi haka ba su da buƙatar su ce lafzi bil qur'ani ghairu makhluq a'a ba wannan magana kawai alqur'anu kalamullah ghairu makhluq shikenan an wada wa inna ma hadatha al kalam fi al lafz min ahli al ta'ammuq wa dhawi al humuq alladhina ataw bil muhdathat wa bahathu amma nuhu anhu min al dalalat wa dhamim wa dhamim al maqalat وخاضوا فيما لم يخوض فيه السلف من علماء الإسلام waɗanda suka ƙirƙiro zancen lafazin ma a matsala ta imani da ƙur'ani bid'a ce suka ya zo ne daga masu wuce iyaka ma'abota wawanci shine zawul humq waɗanda suka kasance sun zo da bid'o'i sun yi bincike cikin abin da aka hana su bincikawa suka zo da bid'o'i da bata da maganganu masu muni suka shiga cikin abin da salaf ba su faɗa ba daga cikin malaman musulunci فقال الإمام أحمد هذا القول في نفسه بدعة ومن حق المتدين أن يدعه وكل بدعة مبتدعة وكل بدعة مبتدعة ولا يتفوه به ولا يمثله ولا بمثله من البدع من بدع المبتدعة ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه ba abin da zai kara akan abin da salaf suka faɗa sai dai yace duk wanda fa yace qur'ani halitta ne to ya zama kafi wanda yasa salaf ba a samu daga sahabbai sun faɗi cewa wanda yace qur'ani halitta ne kafiri ne saboda a zamanin su ba wanda ya faɗi haka kun gane ku to sai bayan su ne aka zo da bid'ar malamai suka auna bid'a suka ta kai haddin ridda suka ce wanda ya faɗa kan yayi ridda so da sharrin da ke cikin ta na ƙaryata Allah subhanahu wataala Allah ka tsare قال وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله في كتاب التاريخ الذي جمعه لنيسابور تاريخ نيسابور وعلمائها عند ذكر إمام المسلمين عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمروى مروى سنن قرين قال حدثنا يحيى بن ساسو ساسويا عن أبيه عبد الكريم اليشكري قال قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباساني قال سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر يعني بالقرآن ومن قال لا أؤمن بهذا, بهذا الكلام فقد كفر Abdullahi ibn al-Mubarak ya ce duk wanda ya kafirce ma harafi ɗaya na alkur'ani ya kafirta kuma wanda ya ce bai yadda ma da hakan ba shi ma ya kafirta domin mai shakka akan kafircin kafiri shi ma kafiri to fa sai dai in bai sani ba kullum muna cewa hukunci baya tabbata akan mutum sai uzuri na jahilci ya kau daga gare shi amma in bai sani ba ba a hukunta shi da wannan kafirci fa a hukunta shi da shi in ba haka ba lokacin da mutanen annabi Musa suka ce ij'al lana ilahan kama lahum aliha aida sai yace kun kafirta tunda sun nemi su bauta ma wannan Allah amma sai yace innakum qaumun tajhalun inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun sai musu uzuri da jahilci yace ku dai kam jahilai kun manta da Allah hakan nan lokacin da sababbin musulunta suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin abu waqidin al-layth ij'al lana dhata anwaqin kama lahum dhatu anwaq ce qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu isra'ila li musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha ce la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa al-quddati bil qudda hatta law anna ahadahum dakhala juhra dubbin la dakhaltumuhu kaga ana mutum uzuri in bai sani kaka je kai ta kafirta mutane daga yadda a ce aiki kaza kafiri ne amma wanda ya yi aikin ba lalle ya zama kafiri ila bai sani ba an fahimci wannan aya wannan athar daga ibn al-mubarak ya tabbata ya tabbata daga abdullah ibn al-mubarak duk da cewa a cikin wannan isnadin akwai ali al-bashani wanda ya kasance yana da wato akwai nau'i na jahala nan ya ce albasani amma albashani shine ya tabbata kamar yadda albaihaqi yayi dabtin shi a cikin al-i'tiqad sa'annan wannan magana ta cewa wanda ya kafurce maharafi ɗaya na alqur'ani ya kafurta an ruwaito ta daga ainihin wato malamai mabambanta har a sheikh abdurrahman ibn salih al-hamud ya hakaito ijma'in malamai akan haka a cikin wato littafin shi na taysirin lum'atul i'tiqad lum'a ta ainihin ibn qudama to taysir dinta da shi ainihin wato alhamud yayi yace ijma'i ne na malamai akan cewa duk wanda ya kafirce ma harafi ɗaya na qur'ani muttafaqun alaihi inda ulama wannan ya kafirta yace a gurin nan ba wawun bace alhalin duk malamai sun yadda akwai wawun gurin to ya kafirta ba a wasa da alqur'ani istiwa'ullahi ala arshi al-faqra aw al-mas'ala al-khamisah daidaituwar Allah akan al'arshinsa kaga nan akwai ikhtilaf da khilaf da shiqaq da ma'araka baina ahli sunnati wal ash'ariyya wal mu'tazila wal karramiyya wal maturidiyya wal kullabiyya wa ghairihim min al mubtadi'a duk bas yadda Allah ya daidaita sama al'arshi ahli sunna ne kadai suka yadda da wani cewa Allah yana sama a saman ma saman sammai saman al'arshi wanda wa kana arshuhu 'alal ma' Allah ya faɗa a ƙur'ani annabi ya tabbatar a sunna za mu ji wa ya taqidu ahlul hadithi wa yashhaduna anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'i samawatin ala arshi saman sammai bakwai Allah yake shi yasa lokacin da annabi yayi mi'raji sama ta daya sama ta biyu sama ta uku har sama ta bakwai inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha allati laqad ra'a min ayati rabbihil kubra can sama ne an fahimta ko daga Allah yana saman sama ala arshihi ya daidaita saman ala arshinsa haka ayoyi da hadisai da maganganun malamai suka tabbata ibn al-qayyim ya ce yana da dalili dubu daya kan cewa Allah ya daidaita saman ala arshi ya ce ma yan bidiya ku zo a tattauna suka ki ya ce kai bal alfaini dalilan sun kai dubu biyu ai ko ba komai kaso ka ji dai ko amma ai shi sun san me ya taka haka suka ki zuwa ya ce to yanzu zan yi rubutu ku karanta in ba daidai ba ne sai ku yi raddi suka ce ba za a yi ba ya ce ku ku rubuta sai mu duba inda kuskure sai mu gyara suka ce an ki sai to ku zo mu je a yi dawafi in aka gama dawafi a dafa labulan ka'aba a yi ala tsitsi a yi mubahala dan ma suka kiya to shine da ya hasala ya dugunzuma suka hargitso mushi tsohuwar hadda da baiwa da ilimi shine yayi nuniya ita kan ba shirya mata akai ba kawai amai ne akai baiti kusan dubu shida da suka bata mai rai kananan kwarin zamanin shi cikin yan bid'a sai ya dauko tun daga fir'auna tun daga fir'auna ya fara maraddi ya dinga surfa musu rudud alhas sai da ya kai kan ɗan ƙananan hatsabiban yan bid'a unguwarsu suka kasa cewa ko shi yasa ta ci sunanta al-kafiyatu shafi istiwa kama nataqa bihi kitabuhu fi qawlihi azza wa jalla fi surati yunus inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idnihi kaga ya tabbatar da al-istiwa wa qawluhu fi surati ar-ra'd الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش تصريحا وقوله في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وقوله في سورة السجدة ثم استوى على العرش وقوله سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش السجدة قرآن بكوي ليزود لفظ ثم استوى على العرش بأن بتتكين أعراب دتكين حديد با دتقاها أنغانيكو وقوله دفنش إليه يصعد الكلم الطيب تنفاقه زوا غريش مغانا مي سركي مي سبتا تكي هوا kaga ai ba a hawa sai zuwa ga abin da yake sama wa qawluhu yudabbiru al-amra min as-samaa'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi cikin sajda Allah yana jujjuya al'amari daga sama zuwa ƙasa sa'annan lamarin ya hau zuwa gare shi yana Allah yana sama wa qawluhu a amintum man fi as-samaa'i an yakhsifa bikum al-ardu cikin mulk kaga shin kun amintu wanda yake sama wa kenan Allah وأخبر سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان باب حسبيبي كلا فرعون أما دد تقدرنشن فرعون دا كان شتيم هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا فرعون يتيم هامان كجنا من قاتم بيني ko zan gano hanyoyin da za a ba a tafi zuwa sama hanyoyin sai ce hanyoyin nan dai na sama don in je ko zan hango allan annabi musa nan don ban gama yarda da shi lalle ya yi kwaba iya taɓargaza amma a nan gurin dai gwara to ba za mu ce gwara fir'auna ba amma fir'auna fa ya yarda allah yana sama saboda haka ya ji daga annabi musa kamar yadda malaman tafsiri suka ambata haka ya ji daga annabi musa domin ijma'in manzanni ne cewa allah yana sama kuma wanda ya fara hakaito ijma'in abun mamaki abdulkadir al-jailani ne da wasu yan bid'a ke bauta mushi shi yace duk duk manzanni sun yarda Allah yana sama haka ibnu al-qayyim ya ambata cikin al-kafiyatu shafiya wal mursaluna jami'uhum ma'a kutubihim qad sarrahu bil fawqi lirrahmani wa haka lana ijma'ahum shaykhul wara wad-din abdul qadir al-jailani ya ce wanda ya fara hakaito wannan ijma'in al-qadir al-jilani ya ta lissafo malaman har ya zo kan shekul islam ibn taymiya ya ce a'ani bihi min akhal harrani wa lahu tila'un lam yakul li nadhirihi li siwahu min mutakallimin bi lisani yake yaba shi daga annabi musa ya ambaci allah yana sama fir'auna ya ji sai ya ce to a gina mai bene ya je ya gano allah dan bai yadda ba kaga ya yadda dai alal aqal cewa in akwai allah to yana sama kun fahimci wannan ko وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا يعني في قوله إن في السماء إلها ينا قرية النبي موسى أكن توامي ياتي أقوي الله أسم وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته يثبتون له في من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب malaman musulunci manya-manyan jagorori na a'imma cikin salaf da magabata na kwarai ba su taɓa yin saɓani ba cewa Allah ta'ala ya daidaita saman al'arshi kuma al'arshin shi yana saman sammai suna masu tabbatar da haka suna masu imani da gasgata cewa Allah ta'ala abin da ya faɗa ɗin nan fa gaskiya ne kuma duk abin da Allah ya faɗa su ma za su faɗa su yi imani da shi su zartar da shi yanda Allah ya bar shi subhana domin me amanna bihi kullum min inda rabbina كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به ألا يبيس أكن هكا دنيا يدد أبندا سكا أينهم واتو أنبتا قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصل من أصله العتيق قال حدثنا أبو يحيى بن بشر الوراق قال حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر أثر أن ندمك أنبتا لجمالك kun ji da isnadin abu uthman as-sabuni zuwa ga ummul mu'minina ummu salama radiyallahu anha cewa ita ma ta ambaci cewa alistiwa ghairu majhul cewa Allah ya daidaita saman al'arshi fa ba abu ne da ba a sani ba tunda qur'ani ya kawo sunna ta kawo kaga dole an san shi sannan yaya ya daidaita shi kuma ghairu ma'qul hankali ba zai dauka ba ba za ka saboda baka ganshi ba la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar baka ga Allah ba balle ka sanya ya daidaita saman al'arshinsa amma ya daidaita saman al'arshi wannan gaskiya ne saboda mai sauri shi ya bada labari da bai ba mu labari ba da ba mu faɗa ba da ba mu sani ba wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake maimaita waka ta Abdullah ibn Rawaha cewa wallahi ba dan Allah ba da ba mu shirya ba da ba mu san meye sallah ko azumi ba wadanda Allah ya ce mai ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadi da Allah ya ga dama da sunan al'arshin ma ba mu sani ba to amma cikin ganin damun shi ya sanar da mu kuma ya ce mana ya daidaita sama al'arshi to dan me ba za mu yarda ba kuwa al'arshin ma ba mu san da shi ba shi ya ba mu labarin shi sama da ƙasa Allah ta'ala ne ya ba mu labarin shi ya halicce su daga duk abin da ya faɗa na aikin da ya yi ko siffar shi da ya siffantu da ita wajibin mumini ya miƙa wuya in fa bai zo da wani tashin hankali da neman rikici da shari'a ba ina fata an gane wani to daga wannan asar din sai ta ce wal iqraru bihi imanun tabbatar da Allah ya daidaita sama al'arshi imani wal juhudu bihi kufurun yin musu da gaddama akan shi shi kuma kafirci ne in mutum ya kiyarda ya kafirci duk da cewa bai tabbata daga ummu salama marfu'an ba an ruwaito daga gareta marfu'an an ruwaito daga gareta ainihin wato mawqufa mawqufin ma anan yana da rauni a cikin wannan isnadin da ke gaban mu saboda abu yahya ibnu ibnu kaisaba wanda ya kasance majhulul hal ne ba ambaci jarhi ko ta'dili akan shi ba haka muhammad ibnu al-ashras shi ma da'ifi ne sai dai ya zo ta wasu hanyoyin mabambanta shekul islam ibn taimiya ya ce maganar ta tabbata daga ummu salama daga zancanta amma bai tabbata cewa annabi ya faɗa ba sallallahu alaihi wasallam shi kuma abu ne sananne da aka samu asar daga magabata musamman sahabbai in babu wanda ya saba musu cikin sahabbai ana yin aiki da shi musamman irin wannan matsala da ta kasance ba a faɗanta min nitaqin ra'ayi da ra'ayi ba a faɗanta dole sai in ya zama nassi ne ba mamaki ta ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam قال وحدثنا أبو الحسن بن إسحاق المدني قال أخبرنا أحمد بن الخضر أبو أبو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس رحمه الله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من مجلسه أثر عند مكة أنبتا دقى الإمام مالك سوى أن تنبيشي ميما أنر الرحمن على العرش استوى يا يا الله يدي ديت أسمى على عرشي ran shi ya ɓaci ya ce ai daidaituwar ba ɓoyayyen abu ba ne amma yaya ya daidaita ba sananne ba ne ba hankali ba zai ɗauka imani da cewa Allah yana saman al'arshi shi kuma wajibi ne don Allah ya ba da labari sannan kuma yin tambaya akan yaya daidaita bid'a ne saboda sahabbai ba su ne ba su irin wannan tambayar ba sannan ya ce ni ma ina tsammanin kai faɗan bid'a ne ya ce a kore shi a fitar da shi daga majalis Ja'far ibn Maimun ya kasance da'ifi ne amma dai asar din ya tabbata daga imamu ahmad babu daga imamu malik babu ko shakka qala akhbarana abu muhammad al-makhladi al-adl qala haddathana abu abu bakr abdullah ibn muhammad ibn muslim al-isfirayini qala haddathana abu al-husayn ali ibn al-hasan قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله أنه قال جعفر بن عبد الله wato ainihin yake cewa ja'a rajulun ila malik ibn anas ya'ni yas'alu an qawlihi ar-rahman 'ala al-'arshi istawa qala fama ra'aytuhu wajada min shay'in ka wajadihi min maqalati ban taba ganin al-imam malik ji haushi al-wajadu shine al-huzn ban taba ganin maliku yayi fushi irin fushin da yayi saboda wannan maganar ba wa 'alahu ar-ruhada zufa ta keto mushi wa atraqa alqawm mutanen suka yi zuru-zuru sun ga Malik bai taba shiga irin wannan yanayin so da an taba haƙƙin Allah an ce ya Allah yayi kaza ba amma Allah irin wannan tambaya wannan gatsali ne faja'alu yantaziruna al'amra bihi sai sahaba daliban Maliku suke jiran a musu umarni su maganin wannan mai tambaya fihi thumma surriya an malikin sannan sai damuwar ta gushe daga Malik fa qala al-kayfu ghayru ma'lumin والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لأخاف أن تكون ضالا ثم أمر به فأخرج الضال عند السلف هو المبتدع لأن كل بدعة ضلالة قال أخبرنا به جدي أبو حامد أحمد, أحمد بن إسماعيل عن جد والد الشهيد وأبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية الصابوني دك دنجنسون يتي حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل لمالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته قال وذكر بنحوه قلنا يا قباته da haka wannan tambaya da aka wa maliku da amsar da ya bayar ta tabbata shekul islam ya ce an ruwaito makamancin wannan amsa daga rabi'a wanda yake malamin al'imamu malik hakan nan daga ummu salama duk da mawqufi ne bai tabbata marfu'i daga gare ta ba قال رحمه الله وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه ونيتي موا البجلي يا الله يا دي تسمع على عرشي فقال أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما ما كشف لنا yace kai ni fa ba abin da na sani na gaibu sai gwargwadon abin da Allah ya yayi mana abin da Allah ya sanar da mu ai ko annabawa gaibun da suka sani wanda Allah ya sanar da su asali ba su san gaibu ba walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani yasu haka annabawa suke ce ma wa mutanen su قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعين أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا فقال موسى جوابا سنقيبوا فكا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الله يأتي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الله شيني مثلا غيبه بايا سند غيب سقى sai ce illa man irtada min rasul sai dai wanda ya zaba ya yadda da shi daga cikin manzanni fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada Allah yana sanya masu gadi da dako da tsaro gaban su da bayan su mala'ikun da ke gadin su ana sanar da su da gwargwadon mai liya'lama an qad ablaghu risalati rabbi gwargwadon Allah yana sanar da su iya abin da za su iya isar da sakon Allah ne kawai amma abin da yake wara a zalika ba su sani kamar yadda mala'ika jibril lokacin da ya tambayi annabi game da tashin alkiyama mai annabi ya ce mal mas'ulu anha bi a'lamu min sail wanda ake tambaya farin jakada fiyayyen halitta shugaban annabawa da manzanni sallallahu alaihi wasallam ai bai fi mai tambayan sani ba wanda shine mala'ika jibril shugaban mala'iku kaga kuma ai an kai kankat ta bakin gardi an kai waladaina ba wani wanda ya isa kuma ya zo ya ce ya san gaibu idan farin jakada bai sani ba ar-ruhul qudus bai sani ba ina fata an gane wani to saboda haka yace mai ba abin da na sani na labarin gaibu sai gwargwadon abin da aka sanar da mu tunda yaya daidaita din ai gaibu ne ba wanda ya baka haura ka je ka gani ba labari aka baka sai ka faɗi iya abin da aka sanar da kai kad ahsana man intaha ila ma sami'a haka ibnu jubair yace duk wanda ya tsaya iya ilimin shi to ya kyauta karka kago abin da ba a saka ba karka yi ƙari a cikin addini karka ce a gani na ko a tsammani na kai addinin ba naka ban inil hukmu illa lillah hukunci duka na Allah ne kawai namu mu bi tsarin Allah tayyib yake cewa ina ne ya ce wa kad a'lama na jalla zikruhu annahu stawa ala arshihi wa lam yukhbirna kayfa stawa Allah ya bamu labarin ya daidaita sama al'arshi amma bai bamu labarin yaya ya daidaita ba sai mu tsaya inda ya tsaida mu قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه وابن الشبوية المروزي قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع, سبع سماوات على العرش استوى بائنا منه خلقه mun san ubangijinmu cewa yana saman sammai bakwai a saman al'arshinsa yana nesa da halittun shi ba'in yani ba'id yana nesa da halittunsa yana can saman sammai su suna ƙasa amma ba wani motsinsu da yake koyuwa a gare shi ya san komi yana kallon su yana sana da su wala na kulu kama qalatil jahamiyyatu ba ma faɗa irin yanda jahamawa suke cewa innahu hahuna wa ashara ila al-ardh masu cewa Allah yana nan masu cewa Allah yana ko ina kenan kun ga yanzu yan bid'an da ke cewa Allah yana ko ina asali fa ba aqida su bace asali ash'ariya suke cewa suna yi su kuma ash'ira sai cewa suke Allahu mawjudun bila makan cewa suke Allah baya ko ina ba wai Allah yana ko ina da yanzu an gurbata su yake ba karatu suke ba yace Allah yana ko cewa baya ko ina din ma bata ce ballantana kuma cewa yana ko ina cewa Allah yana ko ina fa wannan alhulul wal ittihad kenan kamar aqidar kowa Allah ne ko aqidar Allah na iya shiga cikin kowa to wannan kafirci ne wanda yake a fili to cewa Allah baya ko ina shi ma bata ce domin Allah ya faɗi inda yake annabi ya faɗi inda yake har ma tambaya ya majariya aina Allah kaga tambaya ce akan makan ko qalat fis sama tace Allah yana sama in ka ce Allah ya amma Allah guri sai mu ce annabi ne ya faɗa tun da me da matar ta faɗa annabi cewa qala atiqaha fa innaha mu'mina ce ka yanta ta mu'mina ne alamar cewa ita mu'mina ce ta yadda annabi ma'aikin Allah ne kuma ta yadda Allah yana sama kamar yadda Allah ya bada labari wa sami'tu al-hakima aba abdullah al-hafiza fi kitabihi at-tarikh alladhi jama'ahu li ahli naysabur wa fi kitabihi ma'rifatu al-hadith alladhaini jama'ahuma wa lam yusbaq ila mithlihima yace ba a gabaci alhakim cikin irin wannan littafi duk da cewa arrama hurmuzi ya riga alhakim cikin rubuta ulumul hadith in cikin tarihi ne shi ma at-tabari ya riga shi an fahimta ku amma yana nufin gurin tsara littattafan to ba wanda ya riga hakim tsara littattafan nan nashi guda biyu da tarihu na sabur da kuma ulumul hadith ma'rifatul hadith يقول يناتوا سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة يقول من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب duk wanda bai yadda Allah yana sama ba cewa Allah ta'ala yana saman sammai ya daidaita saman al'arshi mutum in bai yadda da wannan ba ibn khuzaima yace ya zama kafiri za a bashi dama ya tuba fa in taba in ya tuba haka ake so wa illa in yaki tuba duribat unuqu za a sara wuyan shi amma ba ni ko kai ba ko duka hukunci shugaba ke dauka ba a tafi karabiti ba a tafi karazubi ba a tafiya ashwa'iyyan khatbu ashwa ashwa ba a tafiya cikin wato ainihin yamutsi aka ce a dau doka a hannu ba za a zauna lafiya ba fa in taba wa illa duribat unu wa ulqiya ala ba'd al mazabib yace in aka kashe shi ma a saman wata bola za a je a jefar da shi hatta la yata'adda bihi al muslimuna kar musulmai su cuto da shi walal mu'ahaduna kai kafiran ma amana kasu cutu bi nattini ra'ihati jifatihi warin gawar shi kai cutar da su wa kana maluhu fai'an dukiyar shi zata zamanto ganima ne fai'u ne ga gwamnatin musulunci la yarithu ahadun minal muslimin ba wanda zai gaje shi saboda me idil muslimu la yarithu al kafira don musulmi baya gadan kafiri to kafirci koda na wata milla daban ko na riddadade ne da wanda ya ridda daga addinin musulunci da wanda ya koma kirista ko kuma dama kirista ne ɗan shi musulmi baya cin gadon shi mahaifin shi musulmi baya cin gadon shi matar shi da a ce musulma ce sai ya kafurta kun ga za a raba auren kuma ba za ta ci gadon shi ba in yau kun gane wannan ko amma qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama la yarithu al-muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslim rawahu al-bukhari hadisin usama ibn zaid قال وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه كنت سوني أهل السنة سوني ما لمن حديثا سوني ما لمن فقه سوني ما لمن عقيدة الإمام الشافعي دمك سني رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط يا يهجع cikin littafin shi al-mabsut al-mabsut suke cewa shine al-umm suka ce mabsut daban ummu daban fi mas'alati i'taq ar-raqabati al-mu'minati fil kaffara a cikin mas'ala ta ‘yanta mumina wadda ta kasance ‘yanta baiwa wadda ta kasance mumina a cikin kafara in kafara ta kama mutum zai ‘yanta bawa sai aka ce mumina zai ‘yanta sai ce wa inna ghairal mu'minati la yasihhu takfiru biha maliku a shafi'i ya ce wadda ba mumina ba bai halatta a yi kafara da ita ma'ana ko ya ‘yanta ta bai ba dole sai mumina shi yasa ai annabi ya sa muawiya ibn al-hakam ya gwada wannan matar annabi ya gwada ta da kan da kanshi ya tabbatar mumina ce sai ya ce je ka yanta bi khabari muawiya ibn al-hakam ko wa annahu arada an yu'tiqa al-jariyata as-sauda li kafara ya so ya yanta wata baiwa ce baka sauda wata kafara da ta hau kanshi sai yazo da shi yazo da ita gaban annabi annabi yace mata aina Allah qalat fi sama man ana qalat anta rasulullah qala fa'tiqha fa innaha mu'mina ya ce fa haka ma rasulullahi sallallahu alaihi sallama bi islamiya wa sa'ala rasulallah sallama an itaqihi iyaha famtahanaha rasulullah nabi ya mata jarabawa fa qala sallallahu alaihi wa sallama man ana fa asharat ilayhi wa ila as-sama yani annaka rasulullahi alladhi fi as-sama wannan wani lafazi ne da yazo a cikin riwaya ta al-imam ahmad fa qala sallama atiqha fa innaha mu'min mariwa da ta tabbata a musulun ba wai ishara ba don na ji wani ba ashari akwai wani suna ce mai daddo alif daddo za ga wani alif suna yana ɗaura shi a status wani yana sauraren shi kawai don ya ga balarabe ne yana zubo hadisai da ka a aji suna don ka gan shi da ɗangalallen hudun bidiyar daddo suke ce mai cikin shana kai ne mutanen ƙasar burtaniya ne yake cewa ai cikin dalilin da zai nuna ba ana nufin Allah yana sama da zatin shi ba wai ai ishara ta yi wai ashara ta yi ishara cewa yana sama da wai ma'ana maɗaukaki ne ba tana nufin uluwi na zati ba uluwu sifa take ne duk da malami ne mai ɗumbin ilimi amma bid'a ta sa shi yake ta shirme to lafazin muslim shine tabbatacce wannan lafazin ma bai tabbata ba bai tabbata ba hadisin abu huraira ne ya zo da lafazin na cewa ashara yayi ishara ashara tai ishara wanda al-suyuti ya kawo shi da wasu daga cikin malamai kamar su at-tayalisi ya fitar da shi kai cikin musnad din shi amma duka isnadin shi bai inganta ba kamar da al-albani yayi bayani cikin mukhtasar al-ulum lafazin da ya tabbata shine annabi yace mata man ana qalat anta rasulullah da ya ce mata aina allaha qalat fis sama magana ta yi ta ce allah yana sama waye ni ta ce anta rasulullah wannan shine ke cikin sahihu al-imami muslim rahimahullahu ta'ala wanda wannan hadisi ne na muawiya ibn al-hakam fa hakama rasulullah sallallahu alaihi wasallam islamiha wa imaniha lamma aqarrat bi anna rabbaha fis sama wa arafat rabbaha bi sifati al-ulub wal fawqiyya wa inna ma ihtajja ash-shafi'i rahimahullahu rahmatullahi alayhi ala al-mukhalifin fi qawlihim bi jawazi itaq ar-raqabati al-kafira في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه شيني أبن ليس يا أنبتا فمسألة فقه زاء تكتونها كما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به فإن شافعي با يرويتو حديثي إن تتسي فاتيسي يا أيكي ليش ورند إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله وقال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب الله أكبر من زين سلف يكويد النبي sallar ke girmama sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Shafi'i yace idan kuka ga na ya faɗi wata magana kuma ya inganta daga annabi sabanin abin da na faɗa to ku tabbatar ba hankali na ya gushe yana nufin in dai da gangan annabi ya ce kaza in faɗi akasin sa to na zauce kawai amma ina cikin hayyaci na ba zai yiwu ba wannan ya inganta daga al-Imam Shafi'i kamar yanda wato yazo cikin adab na Shafi'i wa manaqibuhu wanda ɗan shi ya rubuta da kuma arrabe ibn khuthayn قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا وترى شافعي سيرويت وانا حديثي يا قيامة آل بنش فقال السائل سيمي تنبايت يا أبا عبد الله تقول به كما كايدد وانا حديث رأيك كينا kala tarani fi bi'atin aw kanisa kana gani na a dakin yahud dakin bautar yahudawa ne ko a cocin kristoci bi'a shine gurin bautar yahudu kanisa gurin bautar kristoci walaula daf'u llahi an-nas ba'dhum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katira sai yace shin kana dauka ba yahude ne ni ko krista a dakin yahudu ka ganni ko a cocin kristoci ya ce tara alayya ziyul kuffar kana ganin kayan arna ne a jikina ka ganin da cross ne huwa za tara ni fi masjidil muslimina alayya ziyul muslimin gashi kana gani na a masallacin musulmi da shiga irin ta musulmai mustaqbilun qiblatahum ina fuskantar alqiblan musulmi arwi hadithan anin nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu in ruwaito hadisi daga annabi thumma la aqulu bihi sannan kuma in ce bazan yadda da shi bazan tafi akan abin da ya koyar ba me ka dauke ni a ga wannan kenan kalubale ne in kai ka karanta to dole kai aiki duk abin da ka karanta a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kai imani da shi ka bi shi ka yadda da shi in ba haka ba to falalle imanin ka yana cikin tsaka mai wuya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima saboda haka wato ainihin ya ce a ya ce ya za in ƙiyin aiki da abin da na karanta alhalin ni musulmi ƙala abu uthmana wal farko baina ahli sunnati wannan riwaya da ta zo akwai rauni cikinta saboda ibhami cewa huddithu amma ya tabbata cikin hilyatul auliya ta ta abu nu'aym cewa ya tabbata daga al-imamu shafi'iyya ambaci haka قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة بمبنتن دكي سكان أهل السنة لأن بدعة بمبنتن ديوا زي كل بابي أتنقر شكر شيء سوى علامات أهل البدع كو to bambancin da ke tsakanin ahli sunna da yan bid'a annahum idza sami'u khabaran fi sifatir rabbi idan suka ji wani hadisi game da sifofin ubangiji radduhu aslan wa lam yaqbaluhu أو الظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله سوء بدعة إذن سكا جا حديثي ya zo da wata sifa kai tsaye kore shi suke ba sa karɓar shi awi zahir ko kuma su kore zahirin shi sun mata'awwaluhu sa'anan sai su lankwasa kun ga shi yasa fa wasu ana cewa ash'ariyawa sun fi kusa-kusa da ahlus sunna akan mu'tazila da jahamiya eh haka ne amma an kalli ma'anar abin da suka faɗa daga ƙarshe amma an ka lura da irin bannar da suka yi sai ga cewa duk kwatamin sun shiga sun shiga kwatamin ta'atili sun shiga kwatamin tashbihi sun shiga kwatamin tahrif domin da ka ce ar-rahmanu 'ala al-'arshi stawa Allah ya daidaita sama al-arshi sai ya ce a daidaita sama al-arshi ba aga yayi ta'atili kenan sai ka ce mai kamanya Allah ya ce ya daidaita ka ce bai daidaita ba sai ce a ba daidaita ake nufi ba mamayewa ake nufi ai farko korewa yi ko amma me yasa ya kore to kwakwalwar shi ta hararo mai wani da yake saman raƙumi ko doki wani halitta ko wani mutum da yake saman kujera sai ya ga a to ya za a yi a ce Allah ya daidaita sama al'arshi to ai yayi kama da wannan da ke saman dabba kenan shabbahu fa'attalu thumma awwal sai da suka fara kamanta Allah da halittu sannan sai suka ga ai ba zai yi ba sai suka kore sai suka ga ai ba za a yarda da su ba tunda sun karyata Allah sai suka ce a to ba kaza ake nufi ba kaza ake nufi kun gane wannan ko to saboda haka sai yake gaya mana a nan gurin cewa wannan shine salo da usulubi na yan bid'a korewa suke da farko su ki karba sa'an nan sai su awwala bi ta'awilin da wani irin tawili wanda ya qasiduna bihi raf'al khabari min aslihi suna so su dauke hadisin daga asalin shi wa ibtali uqulihim wa ara'ihim fi kuma hankulan su da ra'ayoyinsu su gurbace a cikin haka wa ya'lamuna haqqan yaqinan أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما قال سنسني سري دا أبن دا النبي فدا باء سويا مي هكذا أبش إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره domin Allah manzo sallama ya fi kowa sanin ubangiji fiye da wani shi daga cikin halittu walam yaqul fihi illa haqqan wa sidqan wa wahya ba abinda zai faɗa game da Allah sai gaskiya sai abinda ya kasance wahayi ne qala Allahu azza wa jalla وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ina ahli sunna su sun yadda da abun a zahirin shi su kuma yan bid'a sai su karkatar da shi saboda sun fara kamantawa sai suka kore sa'annan sai suka lankwasa shi suka bankara shi qala az-zuhuri imam al-a'imma wa ghayruhu min ulama al-umma radiyallahu anhu wa 'anil jami'i ajma'in 'ala Allah al-bayan wa 'ala ar-rasul al-balagh wa 'alaina at-taslim aikin Allah ya mana bayani aikin manzan Allah ya isar mana sallallahu alaihi sallama aikin mu miƙa wuya aikin Allah ya yi bayani kamar yadda ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa ma ala rasul illa al balagul mubin shi kuma annabi ya isar amma yin bayani da zartar da hukunci wannan na Allah wannan na Allah mu kuma aikin mu shine miƙa wuya ba mu da wani kaso a cikin tsarawa kasanmu shi ne biyayya da yadda da haka wa alaina at-taslim al-bukhari ya kawo wannan mu'allakan bi sighatil jazm a cikin sahih al-bukhari daga ibnu ibnu ibnu hisham ibnu shihab az-zuhri sa'annan wannan magana an ruwaito ta daga wasu daga cikin magabata ya zo da wani lafazin daga az-zuhri cewa min Allah al-ilmu wa ala rasulihi al-balagh wa alaina at-taslim malam yake cewa wa ruwiya wa rawa yunus ibn abd samad ibn ma'qil an abihi anna al-ja'd ibn dirham qabbahahu Allah qadima ala wahab ibn munabbih al-ja'd ibn dirham wanda shine farkon wanda ya kawo aqidar cewa wai al-qur'ani halitta farkon wanda yazo da wannan bid'a to shine al-ja'd al-ja'd ibn dirham to shine farkon wanda yazo da ta'dil cewa sifofin Allah ba su da ma'ana ya ƙaryata Allah ta'ala cewa ya ce Allah bai yi magana da annabi Musa ba ya ce Allah bai riƙe annabi Ibrahimu Khalili ba ya faɗa abubuwa masu muni to shi ne zai ba mu labarin abin da ya faru cewa a wahab ibn munabbi wanda yana cikin tabi'ai masu ilimi musamman a cikin tafsiri da fiqh da hadisi yana tambayar shi game da sifofin Allah ta'ala faqala sai wato ainihin wahab ibn munabbih ya ce wailaka ya ja'al tir da kai ya kai ja'al ba'dul mas'ala yanzu irin wannan mas'alolin zaka dinga man irin wannan tambayoyin inni la azunnuka min al haliki ina tsammanin kai dai tababbe ne halakakke ne ya ja'alu law lam yukhbirna Allah fi kitabihi anna lahu yadan wa aynan wa wajhan lama qultu dhalika ba dan Allah ya bamu labarin cewa a ƙur'ani ya bamu labarin yana da hannu yana da ido yana da fuska ba da ban faɗi haka ba tajri bi a'yunina jaza'an liman kana kufir an gane ku lima khalaqtu bi yaday ibtigha'a wajhi Allah Allah ne ya faɗa da bai faɗa ba da ba mu faɗa ba fattaqillah kika ji tsoron Allah kuma lam yalbath ja'adu an qutila wa suliba ja'ad da wani ɗau lokaci ba aka kashe shi aka tsire shi tsire shi aka yi gwamnatin musulunci ta halaka shi wanda khalid ibn abdullahi al-qasri shine ya ainihin soke shi wa khataba khalid ibn abdullahi al-qasri yawm al-adha bil basra layya yayi shi ranan layya khalid ibn abdullah al-qasri dama gwamna ne a kasar basra a yankin iraq da yaksa aka kamo mai al-ja'd ibn dirham ya daure shi yanda ake turke ragon layya da aka zo bayan an gama sallah an yi hudu ba ana jiran liman ya jawo ragon shi da aka yasa aka cimimiyo mushi aka takarkaro mushi alja'ad ibnu dirham aka zo da shi aka kwantar fa qala fi akhir khutbatihi a karshen khutbar shi sai yace insarifu ila manazilikum wa dhahhu barakallahu lakum fi dhahayakum kowa ya je gida yayi layya Allah ya sa albarka cikin layyanku yace domin shi yau yayi babban kamu ya ce fa'inni muddahin yawma bil ja'ad ibn dirham kaga rago ya huta dan yau da ja'ad zan yi layya fa innahu yaqulu lam yattakhidh Allah Ibrahim khalila ai ga dalili cewa Allah bai riki annabi Ibrahim a matsayin masoyin shi shi kuma Allah ya ce wattakhadha Allah Ibrahim khalila ya mutun zai karyata abun bautanka kuma ba za ka ce arne bane kun fahimta walam yukallim Musa taklima kuma yace Allah bai yi magana da annabi Musa ba alhalin Allah yace wa kallama Allah Musa taklima yace subhanahu wa ta'ala amma yaqulu al-ja'l 'uluwan kabira Allah ya tsarkaka ya daukaka daga abinda ja'ad yake fada daukaka mai girma wa nazala 'anil minbar ya sako daga kan minbari duk da hudubar idi ba a san hawa minbari kun gane ko ya sako daga kan minbari fa dhabahu bi yadihi wa amara bi salbi ya yanka shi da hannun shi ya ce aje a tsire shi da wannan atar ka karanta khalqu af'alil ibad na al-imam al-bukhari ka karanta ad-darimi a cikin ar-radd ala al-jahmiyya ka karanta ash-shari'a ta al-imam al-ajurri ka karanta as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi al-asma' wa sifat da al-lalaka'i cikin sharh usul i'tiqadi ahli sunna hakan nan wasu daga cikin malamai mabambanta al-mizan na al-imam al-dhahabi da sauransu ibn al-qayyim cikin nuniyar shi ya zo ta kan wannan qadiya tunda mas'ad daman littafi ne na aqida yake bada labarin layyar da aka yi da al-ja'd ibn dirham kuma ya yaba ya nuna cewa ba wata layyama mai tsada mai lada irin wannan tunda an kauda babban mugun iri an fahimta ku yake cewa wali ajli da dhaha bi ja'din khalidul qasri yawma dhaba'ihil qurbani إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى كليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني yace saboda haka ne ma dan nuna wato wa'azantarwa da ɗaukan izina ga 'yan baya Khalid ibn Qasir ya layya da Al-Ja'ad ibn Dirham saboda ya ce annabi Musa bai yi ma Allah bai magana da shi ba yace annabi ibrahim ba khalilullah bane kaga karyata Allah zaka sai yace shakara dhahiyata kullu sahibi sunnati duk ahli sunna yaji dadin layyan nan ta kai mai karo lillahi darruka min akhi qurbani yace Allah ya kwararo albarka gare ka yana nufin wato Khalid ibn Abdullah al-Qasri yace saboda wannan kusanci da kanima da Allah daga Allah ta wannan layyar da kai taɓarar da mugun iri i'tiqaduhum bi nuzulir rabbi subhana wa maji'uh aw maji'i lokaci ko to mubashi haka idza qala al majlisu kana lish shaytani minhu nasib haka zuhuri yace abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa na'am سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله